الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخلاص سبق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam littafin da ke bayani akan haƙoƙi da darajojin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ma'ana haƙƙi abinda Allah ya wajabta ma al'umma ta kare na girma da martaba manzo Allah sallallahu ta'ala duk da kira manzo Allah na da haƙƙin yadda ya cancanta a kira shi duk da itikadi manzo Allah sallallahu yana da haƙƙin yadda ya dace a itikadin shi a ga girman shi a ji nauyin shi cikin zuciya wannan fa duk haƙƙin shi ne akan bayi duk haƙƙin shi ne akan al'ummarsa sannan ya girman sa yake a wajen Allah to wannan littafi abinda kawai yake magana akan shi kenan shine littafin ashiba da muke ta karatu a kullum Allah ya mana muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya mana muwafaka da abin da za mu saurara. Faslun rabewa insha Allah. Wadar bustani nau'i na biyu kuma.
Ma ya tafi wattamadduhu bi kasratihi.
Wanda attamadduhu ya bo bi kasratihi da yawan sai ya tafi kwaka ittifaki akan shi an haɗu akan yaban yawan wannan abin. In an lura can baya mun karanta mun kawo alƙadiyar ya kawo abinda aka yi ittifaki a cikin yabon karanci ne a cikin yabon karanci ne da kuma zargin yawan shi to yanzu kuma ma ya tafi kuttama duhu bi kasarati abinda shi kuma yawan shi ake abin yabo ne yawan shi abin yabo ne kaga aka fi wancan yawan bacci yawan cin abinci abin zargi karancin bacci karancin cin abinci abin yabo to shi kuma wannan yawan shi abin yabo ne wal fakhru da kuma wasan alfahari bi wufurihi da yawan shi kan nikahi kamar aure watan saduwa da iyali abu ne wanda yake abin yabo watan ga yawansa ko dai a ce yawan saduwa da iyali din domin duk lokacin da mutum ya kusanci iyalin shi Allah tabaraka ta'ala na sa mala'iku su rubuta mishi lada su rubuta mishi lada kuma koda a duniyance to ai abinda wanda ke yawan matsawa kusa ga iyalin shi ko yawan saduwa da iyalin shi a lalle lahiyin lalle namiji ne cikakke bai da nukusani namiji ne cikakke bai da gaira abin da yake karantawa kenan sannan kuma a addinance ga lada wajen Allah a mutuntakance ya nuna lalle cikakken mutum ne wannan saboda cikakkiyar mazakuta da kuwa da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi ta saduwa da iyali na waljahi da kuma ɗaukakar daraja aka ce ɗaukakar daraja ana nufin mahaba kwarjini to annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kwarjini to kwarjininsa ittifaqan babu irin shi a kwarjini sallallahu ta'ala sallam domin man ra'ahu badiyatan haba wanda ya ga annabi sallallahu alaihi farkon gani sai wata makyarketa ta kama shi man khaladahu ma'rifatan ahabba har annabi sallallahu ta'ala sallam in ya ga mutum jikin shi na rawa sai ya ce hawwin ala nafsik hawwin ala nafsik inni lastu bi malikin wa inni lastu bi malak in mace ce ce hawwini ala nafsiki ya amatallah ki hutar da kanki ki sauƙaƙa mu kanki boye Allah ni ba wani basarake bane ni dan wata mace ce inna ma ana ibn imratin ta'kulul qadid ni dan wata mace ce ma mai cin kilishi annabi sallallahu ta'ala sallam to shi kwarjini duk inda yake a mutuntaka da addinance abin yabo ne za ka yace watan abin da aka haɗu a addinance da duniyance da mutuntakance cewa wannan abin yabo ne a ce kai wani akwai kwarjini ta ko cikin kafin musulunci akwai waɗanda Allah ya ba su sifa ta kwarjini Allah ya ba su sifa ta kwarjini domin watan akwai wani daga cikin waɗanda suka matsawa izaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce shi Khalid al-Khudali Khalid al-Khudali to Khalid al-Khudali din nan ya matsa ya matsa annabi sallallahu alaihi wasallam tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana Makka Khalid al-Khudali babu shakike tsakaninsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har manzo Allah ya hijira ya koma amma dai tsakanin waƙoƙi da miyagun maganganu da jafa'o'a waɗanda yake aikawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da yawa manzo Allah har ya kai ga cewa wa zai isan min akan Khalid al-Khudali cikin ku Abdullahi ibn Ulaysin yace gani ya Rasulullahi gani ya Rasulullahi shi wanda san ma Khalid al-Khudali din ba amma cewa ai mai kwatanci da Khalid al-Khudali in ya taho domin ya kai ƙarshen Khalid al-Khudali yace ai mai kwatance to kwatancen da aka yi mai aka ce in ka tafi duk wanda kana gani ne ka ji gaban ka ya faɗi to shine Khalid al-Khudali yace idza ra'aitahu hibtahu in ka ganshi zaka ji tsoro ko zaka ji gaban ka ya faɗi to shine ka kamata yanzu kamata yayi sai ce to a hada ni da wani da yaji an ce in ka ganshi ka ji gaban ka ya faɗi amma abdullahi bin unaisin bai ce haɗa da kowa ba sai sa gaba kawai ce ya sullan takobi ne kawai sai ce yana zuwa ya yi ta ƙoƙari ya samu sa'a ya saba da kalzul kudali cikin sati sai ga shi su yawata nan da shi su yawata nan da shi sai da ya samu su faɗi daga shi sai shi sai ɗauke mai kai don a ƙari da mai zagin Allah da manzon Allah don rayuwar shi bata da amfani mai zagin Allah da manzon Allah rayuwar shi bata da amfani don haka ya ɗauke mai kai sai gashi ya taho yana zuwa ji annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya taho ma an aiko a sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato Abdullah ibn Unais ya cika aiki ya cika aiki manzon Allah shi ya tarbe shi da kanshi yace khudh ataya hadihi a'rifka biha yawm al-qiyamah kaga sandan nan tawa an shi ka riƙe ta ta zamo alama da ita zan gane karan tashi alkiyama da ita zan gane karan tashi alkiyama ya ko an shi sandan nan ko da zai wa fati ya ce a raba mai ita cikin annashi ne a cikin likawani ne a raba mai sandan nan ka raka shi tunda maza Allah ce a arifka biha wal kiyama da ita za a rufe shi to mahallin shahidi anan shi watan Allah tabaraka ta'ala yayi halittunsa wasu ya ba su kwarjini to haka tun kai musulunci akwai wanda suke da kwarjini ka kenan kwarjini sifa ce ta yabo to sai Allah ya ba manzo Allah kwarjinin da bai ba kowa ba a halittarsa sallallahu ta'ala sallam to haka yace aljahu annikahu waljahu suna daga cikin abin da yake ma ya tafi utama duhu bi kasrati to amma nikahu fa muttafaqun fi shar'an wa 'adatan amma aure fa muttafaqun fi abun haduwan malamai ne a cikin shi ga shari'a da kuma al'ada shari'a ta haɗu akan yaban aure domin ma kwaɗaitarwa take yi mutum yi aure in yi auren suka ji ce faƙadis ta kamala nisfa dini ya ci karabin addini kaga ayyabo ne wannan ya ci karabin addini to haka wa adatan da kuma al'ada domin shi aure dalilul kamali abinda ke nuna kamala ne wasu hajji zukuriya kuma shi ke tabbatar da ingancin mazakuta cewa lalle mutum namiji ne lalle ya zan yayi aure shi zai tabbatar da cewa namiji ne amma ba a ga yayi aure ba su a wajen mutane yanzu kila wakala ne shin namiji ne ba namiji bane ba su sani ba sai yayi aure kuma sifa watan watan dalilul kamali ne
ولم يزل التفاخر بكثرته عادة معروفة التفاخر ين الفاري بكثرته دون أوري آه لم يزل بوشيب عادة العادة سوجا متاني معروفة بك سننا
والتماد به سيرة ماضية والتماد ين أوري به دشي وتنين ين يبو به دين أوري bai gushe ba siratan shi ma watan hanya ce maziya wadda a daɗaɗa tun da da yanzu watan shi sha'anin aure al'amari ne babba ka dai ji saboda girman aure ya sa annabi musa ya yi kiyo na shekara goma saboda ba shi mata shekaru magana shekaru dubai ne ka ga kenan kai ka san wata madu bihi lam yazar siratan watan mafiya siyatan mabiya magana aure ko yabo ne ko faɗin falalata ko faɗin darajar shi ba magana ba ce ta yanzu yanzu magana ce da da yanzu duk sun san shi ka dai ga annabi Musa na noma na, na, na kiyo na shekara goma yace zan ɗauke ka ɗan kwadago shekara takwas fa in atmamta ashirin fa min indi amma uridu an ashqa alayhi yace to shekara goma yayi sannan aka aura mai ɗaya daga ƴaƴan annabi shu'aibu to kaga wannan yana karantar da mu muhimmanci da matsayin aure to
وأما al'ummomin da suka gabata wa amma bi shari'a amma a cikin shari'a فسنة fa معصورة sunnatun sunna ce ma suratun abin rawaitowa وقد قال ابن وقد قال ابن عباس حقيقة عبد الله بن عباس يا فدا حديث إن قاتت عند إمام البخاري يا رويتشيشي
أبلل هذه الأمة أغلبها نساء أفضل هذه الأمة ما في يوم ونن الأمة أكثرها نساء ما في يوم شنت أماتا أم فهمت دون دي في ماتا shi ya fi daga wannan al'umma manzo Allah yana nufin fa girman sa da darajarsa don a al'umma kadai ba wanda aka halatta mai aure sama da hudu ba wanda aka halatta mai aure sama da hudu sai manzo Allah shi har zuwa tara har zuwa sha duk an bashi dama ya aure to tun da shi ya fi mata a wannan al'umma gabaki daya to shine afdalu mafifici kamar da yake cewa mafificinku mafificinku wajen kyautata ma iyali wa ana khairukum li ahli na ko fi ku kyautata ma iyali wanda duk ya fi ku wanda ya fi ku wajen kyautata ma iyali ni ko na fi ku wajen kyautata ma iyali ka gani ne mafificinku kenan inji manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam haka nan haka nan duk wanda ya fi kyautata ma iyalin shi ya fi sauran da ba su kyautata ma iyalin shi ko ko su ma suna kyautata musu amma ba su kai shi ba to ya fi su to haka shi ma nan مشيرا إليه صلى الله عليه mushiran ilaihi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan ishara ce zuwa gare shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama وقد قال صلى الله عليه وسلم haqiqa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya ce تناكهوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم
yawm alqiyamati wa qad qala sallallahu alaihi wa sallam tanakahu ku ta auratayya tanakalu ku ta samun ƴaƴa in kun yi auratayya za ku samu ƴaƴa fa inni mubahin bikumul umama yawmal qiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da yasa haƙiƙani zan yi alfahari ga al'ummomi bikum da yawa ai bi kasratu yawmal qiyama ta tashi alqiyama zan yi alfahari da yawan ku ranar tashin alqiyama don haka ake cewa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai yi alfahari amma fa ba kowa ne annabi zai alfahari da shi ba wanda yake akan tafarkin annabin ne annabin zai alfahari da shi don haka a yi auratayya a samu ɗaya kuma a yi tsaye a tarbiyyantar da su su zama na kwarai waɗanda manzo Allah zai alfahari yana gwada su ga al'ummomi ranar tashi alkiyama
ونهى عن التبتل wanaha annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya yi hani an tabattuli dangane da tabattuli shine yankewa mutum ya koma daji bai aure gabaki ɗaya ya yanke gabarin aure to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ruhbaniyata fil islam shi addinin musulunci addini ne mai sauki sai mutum ya taka makamu ma ba a da labari akwai al'ummomin da sai an ba aure sai an bar cin nama sai an bar ci- sh- sa tufafi mai daɗi sai an bar jin daɗi sannan a kai wani matsayi na kusanci ga Allah amma saboda girman annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam duk ba sai an yi wannan ba duk ba sai an yi wannan ba don haka shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ma ya ce babu ruhbaniya a cikin musulunci don haka babu tabattuli abinda tabattuli yankewa ga barin yin aure ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam naha an tabattuli ya hani ga barin yankewa dangane da aure مع ما فيه من قمع الشهوات ma'ama fihi bugu da ƙari abin da ke cikin aure na karyewar sha'awa domin shi aure yana rage sha'awa wanda bai yi aure ba sha'awa da shi tana tana taruwa tana tana taruwa to me zai ya karya lagonta ya samu iyali yayi aure in yayi aure ya karya lagon sha'awarsa
وغض البصر sannan kuma zai hana mutum kalle-kalle zai rintse ma mutum ido ma'ana ya hana shi kalle-kalle ga wasu mata waɗanda ba su hal- ba su halatta bai kalla yana da tashi a gida kaga wannan ta gidan sai ta hana shi kalle-kalle shi na gabdil basar wannan auren ya runtse mai ido ga barin kallon kawai
allazaini nabbaha alaihima allazaini waɗanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine ash-sha'wa watan kambu shahawati da gaddul basari waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa alaihima akan su bi kauli sallallahu ta'ala alaihi wasallam da zancensa alaihi salatu wassalam man kana za daulayen bane da zawwaj duk wanda adda hali za daulin kenan wanda adda hali za ka yi kicin mallama ji daulan ko fa fa illam yajid fa illam yajiduni ko fa illam yajid daulan يجد كو يجدون جمع أن أن ينكح المحصنات فإن لم يجدوا طولا أن ينكح المحصنات إيه تو إن بس سامو وداتا با الطول شيني وداتا ود za a yi auren shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kana za daurin duk wanda addabu wadata ta yin aure si'atul rizqi kenan wal mali
bane da zawwaj falyatazawwaj yayi aure
fa innahu aghaddu lil basari fa innahu aghaddu lil basari domin shi duk abin da zai hana mutum kalle kalle to babu haka mai yin auren shine shi yafi komai rintse mai ido ga barin kallon na waje wa ahsanu lil farji duk wani abin da zai kare shi watan babu kamar yin auren ahsanu shi yafi katangewa lil farji da farji
hatta lam yarahu al ulama mimma yaqdamu fi zuhdi حتى هدي لم يره العلماء ما لمين الديني da shari'a lam yarahu yace ba su ga yin aure ba mimma kadau fi zuhudi daga abin da yake suka ga zuhudi su a wajen su malamai suna fahimtar wai dan mutum ya aure ba ya nuna bai da zuhudi bai da zuhudi bane ba sai an ki aure bane ake da zuhudi a'a ko kadan Mm, annabi sallallahu alaihi wasallam bai kwadaitawa akan yin abu a kiyin shi kuma a ce an yi zuhudi haka wasu malamai suke fahimta wa qala sahal ibn abdullah sahadin na'am ko ba shi bane sahal ibn abdullah tusturi yace قال حببنا إلى سيد المرسلين haƙiƙa an so yadda watan yin aure ko kuma mata watan ila sayyidil mursalin zuwa ga shugaban manzanni ga baki daya فكيف sallallahu ta'ala sallam fa kayfa yuzhadu fihinna dan mi a ce abinda aka so yadda annabi sallallahu alaihi wasallam shi sannan kuma ya zan a ce wani zai yi gudu a cikin wannan abin ya kyabun to ai bai lam yusif bai dace ba bai yi daidai ba
ونحوه لمن عيينة ونحوه لما كمان جي wannan abin ruwaitowa daga Abdul- watan Salim bin Abdullah al-Tusri an ruwaice shi ta kan Sufyan bin Uyayna mm al-Kufi وقد كان زهاد الصحابة رضي الله عنهم zuhadu sabati haƙiƙa masu yawan zuhudin nan na sahabbai kana sun zamo kafirin zaujati masu yawan mata ne والسراري masu yawan kuyangi ne sadaku ne كثير النكاه kuma masu yawan aure ne in sun aura an samu wata tangarda rabuwa ta zo to kuma za su auri wata ba za su bar aurowa ba don wata tangarda ta rabuwa ta mutuntaka ta shiga Hmm.
وي- ووجه في ذلك عن علي وهوكي أن هكيتو في ذلك أشكم وانا أن علي دغ سيدنا علي والحسن ولا سند كما حسن دان سكينا با حسن البصري با مهم.
وابن عمر وابن عمر دا كما أفضل أن هكيتو دغ عبد الله بن عمر وغيرهم وغيرهم دوانينسو من الصحابة دغ- دغ صحابي غير شيء غير شيء با أبو دايبا wai ma'ana ba ba ba ba abu ɗaya ba riwaya ɗaya ba riwayoyi da yawa
وقد كره غير واحد watan ma'ana yawan yin auren an rubuce shi ta kan sayyidina Ali da sayyidina Hassan da sayyidina Umar radiyallahu anhu mhm bai rushe ba abu ba su ɗaya ba ma
وقد كره غير ta واحد ghairu wahidin ba ma mutum ɗaya ba daga salafus salih kare hasun i أن يلقى الله عذبا watan mutum ya haɗu da Allah yana goro ba mata suna gudun haka nan e ko mutum ciwo ya ga ya dan matsa mai sai kokari ya yi aure saboda kai zai haɗu da Allah yana gauro ba mata shigar wahid ba ma mutum ɗaya ba daga salafus salih sun ƙi mutum ya haɗu da Allah ba mata saboda rashin wannan kamalar
فإن قيل كيف يكون فإن قيل كيف يكون النكاح وكثرته من الفضائل إذا أكتشي دامي تنبيه زي تشي تتايا يا ين أوري ديوان يشيكي تكين فضائل درجوجي وهذا يحيى بن زكريا قال النبي الله سكتوم النبي يحيى بن زكريا عليه السلام عليه السلام أنا أبنى الله تعالى حدثنا الله تعالى عليه الله تبارك وتعالى يا يبو غريشي أنه كان حصورا ياتي سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين yace bai yi aure ba ko bai da sha'awa da mata duk an fassara hasuran kamar yadda za mu ji fasarorin da Imam Al-Qadi iyali ya kawo na malamai a cikin sayyidan a cikin hasuran din an ce baya da sha'awa bai da bukata da mata ko kada فكيف يثني الله عليه بالعجز عما تعده فضيلة yace to kai da ka takarkare kana cewa aure fadila ce yaya Allah tabaraka wa ta'ala zai yi- zai yabo a cikin rashin yi ne in shi fadila ce ko ko rashin yin shi illa ce ya Allah zai yi yabo akan abin da yake kasawa ne gashi ana yabon annabi watan Yahya alqadi iyal fa shi ke kaddara wannan tambaya ka san ko tun da ya kaddaro ta ya kaddara ta da kai da kai ka sai ina da amsar ta ba ta mai shi aka bai cewa in kila da za ka ce man ka tambaye ni to ina da wannan amsa aji وهذا عيسى بن eh مريم babba washi ya ce a zo a yi wargin jiwa ka sai ya taka duci to iri shi ne wa hadha isa ibn maryama ha wannan isa ibn maryama ne عليه السلام alayhi salamu amincin Allah ya tabbata gare shi تبتل من النساء ya yanku ga barin yin aure ga baki ɗaya ɗungurungun ko auren ma bai yi ba ya kai shekara talatin da uku har aka ɗaukake shi da zuwa sama
ولو كان كما قرره لنا da aure yana da falalar da kake faɗi kuma rashin shi yana da illar da kake faɗi لنجا lanaka da annabi annabi Isa alayhi salam lalle ya aure dan ba ta waya gefen annabawa ka ji wagga sarƙaƙiya wadda Imam Al-Qadi iyali ya shigar da kanshi ciki kuma zai fita Mm.
نعم to فألم fa alam yace to ka karkada kunne ka ji ga amsa أن anna sana Allah ta'ala alaihi ala yahya yaban da Allah ya ga annabi yahya بأنه عصور bi annahu kana hasuran
نعم ليس كما قال بعضهم fasara hasuru ba yadda wasu ke fassarawa ba ce إنه كان هيوبا innahu kana hayuban watan aslu ma'anar hayub yace aljabaru min alhaibati wa hiya almakhafatu wattaqiyya watan wanda yake mai karyayyen zuciya ne qala ba'dhu annahu kana hayuban yace wannan fasara ba ta yi ba ba fasara ta dace da shi bace in ce annahu kana hayuban ai aljabaru min alhaibati wa hiya almakhafa
أي لا ذكر له wanda suka ce ai la zakar lahu bai da gaba
بل au au din ba ai ba in yace ai duk fasarar ce a'a au ko wata fasara daban daga fasarorin da suke ce hasur can da ka ji fasarorin daga cikin fasarorin hasur hayub kuma sun ce la zakar lahu wanda bai da gaba
بل قد أنكر هذا وزاق المفسر bal bari dai uzzaqul mufassirina hazikan malaman tafsiri sun musanci wannan fasara ونقاد العلماء da kuma nuƙadu masu jinjina wannan na daga malamai masu jinjinawa tsakanin zance da yake karɓaɓe da wanda ba karɓaɓe wanda za a yi wurgi da shi su ne nuƙadu masu jinjina zance wannan ya isa a riƙa ko bai isa a riƙa ba a yi wurgi da shi to su ne nuƙadu wa ƙalu sun هذه ce لكيسة ai wannan illa ce ko ba ma ga annaba balle ga annaba وعيب wa aibun aibi ne la yadiqu bil anbiya'i bai kamata bai bai kamata kwata kwata ga annaba
عليه السلام alayhi assalam amincin Allah tabbata gare su وإنما معناه wa inna ma ma'anahu ke bade ma'anarsa
أنه معصوم من annahu الذنوب masuman min adh-dhunubi wanda Allah ya kiyaye ne daga zunubai law kana sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin hasuran ma'suman bai laifi bai laifi
أي لا يأتيها ai la yafiha bai zai ke malaihi كأنه سر عنها ka annahu kama an dakatar da shi an dantse shi an sha makance shi gabarin fada malaihin kwata kwata an mai katanga tsakanin shi da yin laifi وقيل مانع wakila ka ce ma ni an nafsu min shawati watan mai kare kansa daga sha'awoyi ne ba wai bai da sha'awa ba yana da sha'awar amma yana da ya rike ki da lizzami sha'awar ga hannun shi yana taka ma sha'awar burki shine watan hasuran ay mani'an nafsuhu min ash-shahawat وقيل wakila ka ce lai tadahu shawatun fil nisa'i bai da sha'awa a cikin mata
فقد بان فقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص يا بين غريك cewa akwai lokaci ko saura to faqad bana laka a samu gaba faqad bana laka haqiqa ya bayyana gare ka
من هذا min hala daga wa'annan bayanoni أن علم القدرة sani dai rashin kudura iko ga alal nikaya a bisa aure na kasu tawaya ce وإنما الفضل في كونها موجودة fa inna mal fadlu sani dai abinda addaraja ai ba a ce annabi annabi ya haya bai da sha'awa ba shi addaraja a a yana da ita amma na rike da lizamin ta to ya daraja ya daraja domin duk hadarin ta shi ya taka mata burki Eh, ya mallake ta ɗari bisa ɗari kuma ya taka mata burki wa inna mal fadlu fi kauniha mawjuda thumma qami'iha ko qama'aha ثم قمقها yana da itan amma ya kashe ta yana da itan amma ya kashe ta ita sha'awar zaka ba wai babu tan afazala ba a'a akwai ta amma an kashe ta sha sha abin abin nan
إما بمجاهدة in ma dai ya kashe ta ne bi mujahadatin da mujahada tsakanin shi da Allah buɗe kofa ta mujahada tsakaninsa da hadratul kursi
كعيسى عليه ka isa kamar annabi isa alaihi salamu
أو بكفاية من الله تعالى ko kuma daga wani tsari daga Allah tabaraka wa ta'ala ka Yahya alayhi salam kamar Yahya alayhi salatu wassalam fadilatun za'idatun wannan fadila ce wadda take mai daduwa
لكونها مشغلة domin kasancewarta mm, كثير من fi الأوقات kasirin a cikin mafi yawancin lokuta
عادة إلى الدنيا haɗatan mai saryawa ce ila duniya zuwa ga kaskanci an gane haɗatan mai saryawa haɗa ya hudu an gane to haɗatan mai saryawa ce mai saukowa ce ta sauko da mutum da ƙasa zuwa sun haɗatan kenan ila duniya zuwa ga abin da yake koma baya
ثم هي في حق ما نوع قدر عليها sannan ita sha'awa ta saduwa fi haƙƙi a cikin haƙƙin man ukbir wanda aka ba shi iko alaiha akan ta وملكها aka mallaka mashi tasarrufinta وقام بالواجب ya فيها tsayi bi wajibi da- da da wajibi fiye a cikin ta ولم يشغله عن ربه درجة درجة الياق watan walam tushgilu ba ta shagaltar da shi ba an rabbihi gabarin watan walam tushgilu an rabbihi gaba mi درجة darajatun shi ab shi ab bayani duk kasancewarta ga ta ga irin yadda take amma kuma ba ta shagaltar da mutum ba gabarin ibadar shi gaban ibadar ubangiji to wannan darajatun aliya daraja ce wadda amma daukakiya ta yi a ce ma babu sha'awar akwai tan amma an yi maganin ta Mhm.
نعم وهي درجة نبينا صلى الله عليه وهي درجة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم yanzu kamar soja ana gane yaji shi da ɗaya yaƙi ne ba a taimakon daga ba kullum ana zaune lafiya lau ba yaƙi ba tarzoma ba tashi hankali ana gane ƙwarewa ce ana gane yaji ne sai tarzoma ta tashi ko kuma sai yaƙi ya tashi sai ka ji an an kai shi ma wata ƙasa ma don a gano shi training din da aka ba shi din nan yana nan lafiya lau yake to ai kaga irin wannan ne sai sha'awar gata sannan a yi maganinta to shi a ɗaukaka da daraja ko shi ya fi ɗaukaka da daraja ya ce to shi ne daraja manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ga sha'awar amma lam yushghilhu bata shagaltar da kasratuhunna yawan matan bai shagaltar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a ibadatu rabbi sai kawunsu sun kumbure me mata tara amma in yana ibada sai kawunsu sun kumbure sai matan suna lallashi ya rasulullahi ba kai ne Allah ya ce ya gafarta maka ba abin da ya gabata na laifi ko da ka taba yi ya gafarta abin da zaka yi na laifi ko da zaka yi sai da tuna Aisha tana lallashin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa barin kiyamul laili shi ba ya koma ga Allah tun yana yi tsaye kawo har su kumbure har ya ɗage ƙafa ta dama ya yi ƙyamun laili kan ta hagu ya yi mintota kan ta hagu yana karatu in ta in ta mijirya ya aje ga ita ta huce ya ɗauke wannan har Allah tabaraka wa ta'ala ya ce taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kenan kai ka san waɗannan mata tare ba su shigaltar da manzo Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam
بل بعده ذلك عبادة وهي درجته لا شاشة